شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yau da ikon Allah tabaraka ta'ala za mu dora kan darasinmu na alwajiz a cikin akidar ahli sunnati wal jama'a za mu tashi a shafi na 97 mawqif ahli sunnati wal jama'a min mas'alati takfir haka ne haka ne ko طيب ban ji ba shafi na nawa ban ji ba sittin da nawa to littafi na yana da matsalar kenan to ni babu ma sittin da biyar da rai ni sai sittin da bakwai ba ga littafin ka kai haka an mamaki sittin da hudu sittin da hamsin casa'in da kai sai ma casa'in al'iman bin rusul ko? kai rayuwa al'iman bin rusul na zamu tashi littafi na yana da mushkila kenan kai ma haka naka yake? da haka kuna da shi? kuna da al'iman bin rusul? rabona kenan al'imanu bin rusul ما ليس الركن الرابع أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله تعالى أرسل إلى عباده من صفوة الخلق Allah ya aiko wa bayansa wasu zababbu cikin halitta shine safwa su ne rusulan mubashirina wa mundirina da kuma du'atun masu da'awa ila dinil haqqi saboda hidayatul bashari don su shirya da dan adam wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur فكانت دعوتهم إنقاذا للأمم من الشرك والوثنية دعوة من زني لما لم يما سوى أزي سنعيني لن سكوت دمتاني دغ شركة دبوت بوينكي وتصير للجم... للمجتمعات من التحلل والفساد وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصروا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده aikin su a su tsarkake dukkan ainihin wato ƙungiyoyi na addini daga lalacewa da fasadi da barna da suke kuma lalle mu yadda manzanni sun isar da sako sun ba da amana sun yi nasiha wa al'umma sun yi jihadi saboda Allah kuma ku yadda cewa masu muna ne min zalali fi tablizi risalati Allah ya kare su daga kuskure da tuntube shine zalal wajen isar da sakonninsu sun zo da dalilai bidala'ila bahiratin tadullu ala sidqihim sun zo da mu'jizozi shine bahirat wanda yake nuni akan gaskiyarsu wala yufarriquna baina ahadin min rusuli ba sa bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzanni kuma man kafara bi wahidin minhum duk wanda ya kafirce wa ɗaya a cikin su faqad kafara billahi ta'ala wa bi jami'ir rusuli haka sunnar take mutum daya in ka kafircewa to ka kafircewa Allah ga Allah ya faɗa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfur bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila أولئك هم الكافرون حقا وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وأن آية تشكيل سورة النساء تكنون النبي لا إنك قرية muna magana ne akan imani bi rusul in ka kare ta annabi daya ka kafirce Allah وقد بين الله تعالى أشكال تافنس الحكمة منين هكما من بئسة الرسل الكرام نأيكو من ذني مسكرمش لا هكما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هذا السنة والجماعة يؤمنون بأن جميع الرسل يدعون يدعون لأصل واحد وهو توحيد الله في العبادة ahli sunna sun fa imani cewa duk da awar da manzanni suke da'awa ce daya shine tauhidul ibada tauhidul ibada tauhidul uluhiyya kenan shine tauhidul lahi fil ibada da annahyu an shirka da hani akan shirka bautar wadan Allah aikin su kenan فالإسلام دين جميع الأنبياء أنما الدين مسلمش وإن تنوعت شرائعهم كودا دي شريعين سسنج نبنتا نالي موسى دبنا النبي سليمان دبن نانا محمد حسب الظروف والحاجات يا دنجنتك مفيدكم وبقاتو ولا يقبل الله غيره Allah ba ya karɓi wani addini in ba addinin musulunci ba wala gad ba san fi kulli ummatin rasulan ani abudu Allah wa ashhadu tawut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ولقد أرسل الله تعالى رسلا وأنبياء كثيرين سنة ديوة شمن زميل أن بعد الله يتورو daga cikin su minhum man zakarahu lana wanda Allah ya ambata mana a cikin littafin sa fi kitabi ya ala lisan nabihi wa minhum daga cikin su man lam yukhbiruna anhum wanda Allah bai bamu labari akan su ba la shaida wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka akwai wanda mun gaya maka su wa minhum man lam naqsus alayka akwai wanda ba mu isanta maka ba mu baka labarin ba والذين ورد أسماؤهم في القرآن الكريم خمسة خمسة وعشرون رسولا ونبيا كتا كتا أن بعد من ظنن سنة سيدو أتي القرآن سو أشرين دبير دا سنة آدم أبو البشر إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف شعيب أيوب بن كفر موسى هارون داوود سليمان إلياس اليساء يونس زكريا يحيى عيسى محمد خاتم النبيين خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه وتلك حجتنا كنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين يتي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتمعناهم وأديناهم إلى الصراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الله يا أمة جيسو أتشين القرآن وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء والرسل على بعض Allah a cikin ɗabi'arsa ya fifita wasu annabawa da manzanni akan wasu wasu fi wasu kenan ba ɗaya ne to kaga jama'a ko malamai ma dole wanda zai fi wani aiki ko walaqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa atina dawuda zabura a cikin su Allah ya ce minhum man kallama Allah akwai wanda Allah ya magana shi akwai wanda kuma Allah bai magana da shi ba so babu damuwa dan mutum yana malami wani ya fi shi to ya annaba ma wani ya fi wani sunnar Allah ne dole wani ya fi wani kai ma ka fi wani kai ma wani ya fi ka shikenan kowa dai ya je ta yi abu ɗaya ne ake ana neman yadda Allah ne su ba da wata damuwa wajen wani ya fi ne ko waye waye ba wani abu to ai annaba ma wani ya fi wani wala qad ajma'at al umma ala anna rusul afdal min al anbiya manzanni sun fi annabawa wannan da ijma'in al umma gaba daya wa rusulu ba'da zalika mutafadiluna su ma manzannin a tsakanin su wani ya fi wani fima bainahum wa afdalur rusul wal anbiya ulul azmi mafiya falala a cikin manzanni da annabawa su ne ulul azmi min rusuli su biyar ne wai? eh shike nan sabi shike nan kuma shi ya ce nabiyuna muhammad daya nuh biyu ibrahim uku musa hudu isa biyar wannan su ne ulul azmi min su duk cikin manzanni ba sama da su salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina qala Allah ta'ala zai kama mana shaida akan ulul azm din wa idza akhadna min an-nabiyyin mithaqan wa minka annabi Muhammad wa min nuh bi annabi nuh wa ibrahim uku wa musa kudu wa isa ibn maryam biyar wa akhadna minhum mithaqan ghaliza shi suratul azab aya ta bakwai Allah ya faɗi ulul azmi min ar-rusulin nan gaba daya wa afdal ulul azmi nabiyul islam to a cikin su biyar din kuma waye fi nabiyul islam annan muhammadu wa khatamul anbiya'i wal mursalin wa rasul rabbil alamin dishini wa sayyid walad adam muhammad bin abdullah dishini Allah ya ce walakin rasulullah wa khatamun nabi wa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bihim jami'an dukansu man samma Allah minhum wa man lam yusammi da wanda Allah ya ambata da wanda bai ambata ba awwaluhum adamu ila akhirihim wa khatimu wa khatimu na karshen su abdalu nabiyuna wa imamuna wa qudwatuna murshiduna wa qa'iduna murshid mai nuna mana hanya wa qa'iduna jagoran mu Muhammad bin Abdullahi salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in والإيمان بالرسل إيمان مجمل إيماني لمن ذني أدنقلني فالإيمان بنبينا ورسوله صلى الله عليه وسلم شيكم إيمان مفصل دل دلاني يقتضي ذلك من المسلمين اتباعه أبن ليك نونا كوي أبيشي أدولي كيف شنو إيمان مفصل فيما جاء به من ربه على وجه التفصيل abin da ya zo da shi daga ubangijinsa dalla-dalla ya fara na farko muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye muhammad waye muhammad huwa abul qasim muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim bin abdul manaf ابن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل شيكم أيدي إبراهيم خليل الله على نبينا وعليهما الصلاة والسلام in baka san annabi ba shine khatamul anbiya'i wal mursalina wa rasulillahi ila an-nasi ajma'ina shine al-mab'us ila thaqalaini mutun da aljan bil haqq wal huda Allah ya koshi ba'atha Allahu rahmatan lil alamin wa huwa abdun la yu'bad bawa ne shi ba abauta annabi aqida wa rasulun la yukazzab annabi ne ba a karyata shi وهو خير الخلائق يبقوا الهيل وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى وأعلاهم درجة يبقوا درجة دوكك وأقربهم إليه وسيلة شيء في كسا دأبنجي تبارك وتعالى وشريعته صلى الله عليه وسلم هي شريعة المهيمنة ran ce muhaimina shari'a da ta danne ta shafi kowa ala sa'iri shari'a salihatun wa muslihatun li kulli zamanin wa makan wa annaha baqiyatun ila yawm al-qiyamati har abada tana nan qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin anzala alaihi kitabahu wa tamanahu Allah ya saukar da littafin daga annabi kuma ya aminta da shi ala dinihi wa kallafahu ya kallafa masa bi tablighi risalatihi wa qad asamahu min az-zalali Allah ya kare shi daga kaucewa fi tablighi hadhihi risala Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa wala yasiru imanu abdin hatta yu'mina bi risalati bawa ba zai imani ba sai ya yadda da manzanci annabi wai shar bin nubuwati kuma ya shaida annabi annabi ne wa man ata'ahu dakhala aljanna wanda zai ba annabi zai shiga aljanna wa man asahu wanda ya saba masa dakhala an-nar zai shiga wuta qala Allah ta'ala fala rantsuwa Allah wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima wa kana kullu nabiyyin yub'asu ila qaumihi khassa kowane annabi ana turo shi zuwa ga mutanensa a keɓance amma wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama bu'isa ila nasi kafa an turo shi ne zuwa ga mutane gaba ɗaya janar na dalili kuma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira wa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna Allah ta'ala ya karfafi ayyada nabiyahu bil mu'jizati da mu'jizoji na zahiri da ayoyi wanda sun gagari ko al-bahirat wa al-bahirat to bari a mana maganar mu'jizozin wa min tilkal mu'jizat وأعظمها القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم wannan alkur'ani da Allah ya kalubalanci shine ta hadda ya kalubalanci al'umma da tafi kowace al'umma fasaha wa ablaguha wa aqdaruha ala al-mantiqi mai balaga wanda tafi kowa iya magana da furuci aka ce in kun isa ku kawo irin shi in kun isa ومن أكبر المعجزات بعد القرآن التي أيد الله بها نبيه باين قرآني الله يكره من ذا الله ده معجزة الإسراء والمعراج فأهل السنة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة وأرج أرج به في اليقظة بروحه وجسده إلى السماء أن يتفيا دشي درنس دغنجكي shine urija ba kamar yadda wasu ke cewa a mafarki aka tafi da shi ba a bi ruhihi wa jasadihi shine a gida da sunna ina kai shi zuwa sama fadhalika fi lailatul isra wa qad usriya bihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa bi nass al-quran ai an yi tafiyar dare ne al-isra'u jama'a ana nufin tafiyar dare usriya bihi an yi tafiyar dare ne da shi cikin dare isra'ila miraji da daddare aka yi subhanallazi asra bi amdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir bayan nan fa thumma urija bihi ila as-sama'i kin san mi'rajin daga makka zuwa baitul maqdis wannan asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa to akwai wani tafiyan kuma mi'raj wannan tafiya a ƙasa sama kuma mi'raj aka yi ila samai haisu sa'ida ya hau hatta sama'a as-sabi'a as-sama ta bakwai ثم فوق ذلك إلى حيث شاء الله تعالى من العلا باين سمن بكم سي أكي تلولكاوا دشي har sai inda Allah iso ya ga dama a ɗaukaka a can sama ila wata bishiya da ake ce da sidratul munta inda jannatul ma'wa iz yaksha sidratu ma yaksha wan na'imu da'im wannan wuta aka kai annabi akwai ni'ima dawwaman miya ba ta kaucewa ta duniya ne tana iya kaucewa aljanna kenan can take insha Allah za mu tafi sai mun wuce gaba daya yan wuta kuma ƙasa suke kaga akwai bambanci wa darul khuld wa akramahu Allah بما شاء وأوهى إليه ما أوهى الله يجرم واشي da abin da yake sai masa wahayi da abin ne mai wahayi wa kallamahu ne magana da shi wa shar'a lahu ya shar'anta masa khams salawat salloli biyar fil yawmi wal layla a dare da yini wa dakhala al jannata fattala alaiha a wannan tafiyar da annabi ya fasi da shiga aljanna ya leka kaji da kyau wa tala ala an-nar ya leka wuta ma ورأى الملائكة ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلق الله خلقه الله عليها يا جبريل أبس كما ستحقيق الله عن التشي وما كذب الفؤاد ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى zuciyar annabi ba ta yi ƙarya ba dangane da abin da ta gani bal kana ma ra'ahu bi ainai ra'asihi hakan duk abin da annabi ya gani a wannan tafiya da idansa na kan shi gaskiya ne ta'ziman lahu wa tashrifan ala sa'iril anbiya'i girmamawa ne da kuma ɗaukaka sauran annabawa wa izharan li uluwi makamihi an nuna matsayinsa akan sauran annabawa fawqa jami'a ثم نزل بيت المقدس يسوكا يزو بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء وأن والي وانشي عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى مكة قبل الفجر من الله أزو سامر إيمان duk wannan bayanin da aka yi mana a cikin dare aka yi aka gama annabi ya je makka da shi aka yi sallar asuban kai kafin asuba ya koma maka قال الله تعالى wannan duk bayani ne ayoyin nan na suratul najm suke akan tafiyar da Allah ya yi da manzon Allah Isra'ila Mi'raj afatumarunahu wala ma yara wala qad ra'ahu nazlatan ukhra عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ce ya ga ayoyi na Ubangijinsa masu girman gaske daga cikin mujizozin annabi in shi kamar kecewar wata yagewar ayatun azima adaha Allah li nabiyyu babbar aya ce Allah ya ba annabin shi Allah ya girmama shi dalilan ala nubuwwati wanda shine dalili akan cewa shi annabi ne فكان ذلك أمكة في مكة حينما طلب المشركون منه آية lokacin da mushrikai suka ce sai an nuna musu ta aya da za ta tabbatar da gaskiyar Allah abu na gaba cikin mu'jizozin manzon Allah taksiru taksiru ta'ami lahu abinci ya sa hannunsa abinci kaɗan ne ya zama mai yawa yanzu in ba annabi ba aka zai faru abinci ne a kawo da zai isa ana jin tsoron yunwa ya tsunduma hannunsa abinci ya wadatar da kowa faƙar waƙa a hana minhu aksara min marwa magana annabi sa hannu a cikin abinci abincin ya yalwaci kowa ya faru a kan annabi ba sau ɗaya ba da yawa zai karanta a cikin hadisai mujinat تكثير الماء ونبئه من بين أصابعه الشريفة ruwa da yake bulbulowa a tsakanin in yatsunsa haka wata za a yi labar ruwa ya kafa hannun haka kawai hannun ya zama famfo wannan alamar a wa masma'a minan nas kowa yana gari an ta nuna abubuwa da za su tabbatar shi annabi ne ya zo yana cin abinci abinci yana tasbihi yana ambatan Allah tasbihu ta'ami lahu wa huwa yukalu daga loma abinci zai ci kai sai ya ji abinci yana subhanallah subhanallah abinci ba wa qad waqa hadha kathiran min ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan fa ya faru da yawa daga manzon Allah da yawa abu na gaba ibra'ul marad ko almarda ibra'ul marda warkar da marasa lafiya wa shifa'u ba'd ashabihi ala yadayhi da warakar wasu cikin sabansa a hannunsa biduni dawa'in hissai ba tare da magani da ake gani da ido ba annabi ya warkar da mai ciwo ba magani ko ɗaya shine biduni da wa'in hissi na gaba adabul hayawani ma'ahu dabba ta yi mai ladabi wa izanil ashjari ilaihi ya zo wucewa bishiya tana sunkuyawa tana gaishe shi tana masa inuwa ya kira bishiya wata ran ya ce wa wani yana tafiya ya ce waccar bishiyar ka je ka ce muhammadu yana kiranta malam kaji yanzu yan bidiya malam ba za su kawo waɗannan bayanan suna yi wa al'umma bayani ba sai su ɗauko waliyansu sai su kawo bayanai na ƙarya akan waliyansu a yi ta kuka a ce waliwa ne kaza amma su ci goyi na sabai da na annabi zulm wallahi malam ya je gaya bishiyar nan ta tumbuko ta ta mirginowa sai da sabon inda yake ta kafe a makka a makka nan da kake zuwa umra ko hajji da yawa akwai lungunan da annabi idan ya duwatsun gurin sai su ce mai assalamu alaikum assalamu alaikum duwatsu a makka suna masallama wai wannan duka a tabbatar maka mutumin nan fa daga Allah ne abu na gaba intiqamullahi ala ta'ala ala ajil man min ba'd man khanahu wa anada intiqam daukan fansa Allah yana daukan fansa ga annabi yana yi wa annabi ramuwa na fada ga wanda ya ha'inci shi khanahu wa anadahu kuma ya yi mu'anada kiyayya da gaba da shi mu'jizarsa ikhbaru bi ba'd al-umur al-ghaibiyya akwai wasu abubuwa na gaibu ne na koyi annabi ya bada labari cewa za su faru wa ikhbaru an al-umur allati waqa'at bi ahad ba'idan anhu kuma ya ba da labari akan wanda suka faru suna nesa da shi fa baya nan amma ya gaya musu yace ya an yi kafin ya zo duniya ko kuma abin da ake faruwa a take a duniya suna nesa da shi amma take zai ba da labari ya ce ga shi yanzu aka ana kaza wa ikhbaru an umurin ghaibiyatin qabla hudusiha annabi yana bayani akan al'amura na gaibu kafin su faru ya ce za su faru fa halafat ba da zalika kama akhbara biha sallallahu alaihi wasallam kuma abin ya faru kamar yadda annabi ba da labari mu'jiza hukumatu man lam yuwakkilhu aw yuwakkil qawlahu duk wanda bai girmama annabi shine ya wakkilhu litwakkiru wa tusabbihu at-tawqil girmamawa duk wanda bai girmama shi ba zai gamu da uku ba kuma ma bai girmama Allah ba wa ijabatu du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam ammatan kuma Allah yana karban addu'ar manzon Allah a dukkule wa hibdullahi lahu wa kaffil a'da'i anhu mu'jiza ne Allah ya kare shi kuma ya kare shi da abokanan gaba fa an abi huraira radiyallahu anhu قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب شأن بدأ يترب يسجد كمان في يترب ولا كسر كسر على كسر أنا سجد ولا شيء أبو جهل يرنسي yace wallahi idan na ga yana aika wannan sai na turbuda turbuda shi da kafadarsa da fuskarsa a cikin ƙasa فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم زعم ليطع على رقبته Abu Jahl yazo tarar da manzo Allah yana sallah ta ba yace wallahi sai na taka kafa da shi wulakancin malai ya kai ga Annabi ya yi sujada fa irin mutum yana sujada ka zo ka hau kan kafa da ka taka ya yi haƙuri ya zo zai wa annabi wannan illa wa huwa yankusu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadayhi ya zo zai wannan mala'ika ya buge shi ya zo zai haukan annabi ya hauka mata sai taka mala'ika ya doke shi sai gashi ana ga ya rikito kamar da rikito da kan gini zai faɗi ta fuska yana sa hannunsa yana kare kanshi da aka hango shi kafare yan uwansu ga suka ce malak me ya same ka yace kai da bai ni wa baina hula khandaqan min narin wa huwa la wa ajniha wa hawlan wa ajniha dab ai wani rami na gani rami ne na wuta jahannama wuta na hango ma'ana da ya zo zai sai Allah ya nuna mai yana takawa cikin wuta zai tsunduwa shi ne ya rikito ai ya ga wasu fuka-fuki da za su malɓato shi manzo Allah yake cewa law dana minni laqtatafahathu laqtata fathul malaika yace Allah ya ce mike shi Abu Jahl da ya matso kusa da ni ya tsora jikinsa jikina zai taka ni wallahi da mala'iku sun fuske shi udwan udwan sun tsitsinka shi gaba gaba الإيمان باليوم الآخر imani da ranar ƙarshe rukun khamis ahlus sunna wal jama'a يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر وهو اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الخلق بعد موتهم كما كياما إتسرانا الذي رايح للتابايا سمتو sai kuma tashe su wai ba su hannun kuburihim sun mai hasibuhum ala amali kuma Allah zai zai musu hisabi akan ayyukan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah Allah ka yafe mana na samu ji asa na samu ji asa na samu ji asa ya rab ka yafe mana laifukan mu da zunuban mu da kurakuran mu Allah Allah karka kai mu wannan guri ba sa ba Allah ويبعثهم من قبورهم ثم يحاسبهم على أعمالهم تبت الله زي تشيمو لقبري كما زي ما نلسافي أكا أيكم أي abin da ake nufi al'aiki kadun jazim wa tasdiqul kamil kudri da gaskata na gaske yawmal qiyamah bi yawmal qiyamah wal iman bi kulli ma akhbara به الله كإيمان duk abin da Allah ya bada labari a kansa da kidan biya cikin littafin su akwai biyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko annabi ya bada labari mai bayan ko ba da mauti shi abin da zai kasance bayan an mutu min haisu min ba'sin wa hisabin wa sawabin wa iqab da ta da mutane hisabi da hukuma da lada da za a samu وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هسيلا الجنة يشبع الجنة ومتنا يشبع الله يا جرم ما يقرفف ذكر اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة وأكثر من ذكره يا يوي تأمة القيامة kuma ya rabata al-iman bil yawm al-akhir ya kulla ya daura imani da tashin al-qiyama بالإيمان بالله تعالى بإنزال الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك لا وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله يوشك يا ماذا تشبع عندي سنة الله لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى كم متن ديبا وندي سن كياما والله سي الله سي الله هو النبي صلى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه كل أمور يختص الله تبارك وتعالى بعلمها فلا يعلمها أحد وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة من عن عباده ألا يقوي فاروان كياما لقبائي وهم سلمة فإنه تعالى قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراطا Allah ya sa mata alamomi a marat wa alamat da sharuɗa ta dullu ana kurbe wa kuriha alamun da ke nuna ta kusa ta tashi ويؤمنون بكل ما وقع وسيقع من أشراط الساعة الصغرى والكبرى أهل السنة كنا sun yadda duk abin da zai faru na alamun tashin alƙiyama karamar ko babba alamun manya ko ƙanana wallaci jiya أمارات على قيام الساعة ألا ومن أكن تشعر القيامة لأنها تدخل في الإيمان باليوم الآخر علامات الساعة الصغرى شو قالوا كرر علامة من تشعر القيامة كنانا كنانا وهي التي تقدم تتقدم الساعة بأزمان متفاوتة ومتطاولة سوني على مؤمن da suke fara zuwa kafin kiyama ta zo amma da zamani mai tsawo yalita takaddamu bi azmanin shikenan وتكون من النوع المعتاد لا تيزاد إنه قبل أكساب جميع وقد يظهر بعضها مصاحبا لأشراط الساعة وسنا يزوا سنا هددا على من تشاء القيامة في بيان السوق وعلامات أشراط الساعة الصورة كثيرة جدا على من تشاء القيامة نسنا ديوا كرم القيامة على من كانانون كانانون علامة كنا ما كرم القيامة ونذكر شيئا مما صح منها ما لا yace bari mu gaya muku wani abu da abin da ya inganta shi daga cikin alamun tashin kiyama da su inganta bi ta tun nabi ai ko annabi kawai zuwan manzon Allah kawai sallallahu alaihi wa sallam alama ne tashin kiyama وختم النبوة والرسالة لرفع النبتة دمان منشي به wa mautihi da mutuwar sama wa fi baitul maqdis shi ma wa zuhurul fitan shi ma wa tibai sunan da umumin mawadiya a ga musulmi suna bin hanyoyin al'ummomin da suka gabata min al-yahudi wa nasara wanda zai gashi malam kaga zahiri birgewa shine kai yahudanci kai kiristanci ga musulmi yana yawo da karos a wuyar wallahi ga riguna muna zuwa musu ya musa da cross cross kwalan ka je ka sai wani kayan ado da cross a ciki manzo Allah fa malam saboda tsabar kin cross ko ko bishiya ya zo wucewa ya ga ta gice ya ka bishiya itace ya ga ya gitta ya ɗaya ya rata ɗaya haka sai ya tsaya ya karya shi saboda baya son cross amma yanzu ga iya singulating ka cross ne a ciki waye waye cross ne a ciki akwai wani masallaci da muka ga wani injiniya da ya zo zana shi ba a farga ba malam da ya wunduna a sama duk sai ya musu tsarin cross cross shi kafin ne injiniya kuna ta sallah Allahu akbar Allahu akbar ashe da cross a cikin masallaci wallahi sai daga baya wani ya tsaya ya duba ya ce jama'a wannan fa cross ne haka suke kuma suna tallata harkar su sosai wa mautu oke na karanta ba wa fatshi baitul maqdis wa zuhurul fitani wa tibau sibir wal madiyati min yahudi wal nasara wa khuruj ad dajjalina wa ad'iya'i nubuwa fitarwar dujalai makaryata da masu da'awar su annabawa ne masu da'awar annabawa kan sun zo sun tafi sai dai kuma ba za a hana ba nan gaba kuma za su fito fili za su bayanin da abu ووضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله عليه وأنه حديثا قرية ورفض سننه لقول سننه سوى كثرة الكذب ديوان يمسى قرية وعدم التثبت في نقل الأخبار رشم بن ددي وجن أوك اللعبار ورفع العلم والتماس العلم عند الأصابر لا أدوك علمي kuma za a zo a ɗauki ilimi a wajen asahir askantattu wanda ba su cancanta ba da malamai sun sabani mai ake nufi da asahir da shi da zuhurin jihari wani fasahir jahilci zai bayyana fasadi da yawa malar sabon Allah ga shi nan wani halin salihi na mutane ke kiwa su ita mutuwa wallahi wani da oral islami urwatan urwa za a rinka kwance musulunci gaba gaba sai ga an kawo wata dokan da ta ci karo da addini karana tubali tubali za a rinka kwance musulunci kuna kallo kuma ku kuka dangula musu ƙura'a kuka jefa musu وتداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم غربة الإسلام وأهله الأمة الدنيا كفريراسي cincirindo akan al'umma annabi ta tada'a alaikum al'umamu kama tada'a al'akalatu ala qas'atiha yanda ka san karti madaka dawa suna kewaye ƙwaryar tuwo suna ci kowa yana yaga mala haka za a zo ana yi wa musulunci kowa samu yaga dai ga musulunci zai zama gharib gurbatul islam musulmi zai je wani guri a gaba ne shi bai isa ba addinin ya zama sai dai ka yi shaɓoi mana wa kasratul qatl yawan kisa yanzu sai muku sani wannan wallahi ba sai an yi ba wa tamanni al-maut min shiddati al-bala bala'i in yi bala'i mutum zai wayi gari ya ce wallahi gwanda in mutu ni na sha zama yanzu da mutane a wannan zamanin suna cewa gwanda su mutu wallahi ka duba inda ake tsoron mutuwa na amma wallahi malam wani zai shiga ya ga wani abu wallahi ce yake gwanda a ɗauki ran shi haka dai bai san me zai faru ba ai malam karbu da jarraba karbu da masifar rayuwa bala'i in abu ya dinke ya dinke ba za ka gani za ka kai wannan ka mutu ma ko za ka samu sauki sauki a wajen Allah jarrabawa wadda ta fi ƙarfin imaninka وكثرة موت الفجأة والموت في الزلازل والأمراض unexpected date mutuwa ba tsammani irin almautul fuja'a baktatan bini-bini kaza Malam Usman jiya zamanka jiya jawar tukur da muka jawabi akwai wani dattijo da ya zo ya tsaya ya zauna bakin kofa da dan stick da sanda a hannun malam mun je wa'azi ya ce kai malam ya zo wa'azi bari mu je mu je wa'azi malam ashe bai fi mai yan awanni ne suka saura a duniya ba wala hannai wa'azin nan na gama mutumin nan idon sa yana kaina ina kallon sa yana kallona duk ina juya ina kallon sa ya koma gida ya yi buɗe baki a wannan da daddare ya mutu yanzu yana kabari da wannan zafin ranar لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كثرة موت الفجأة haka kullum mutum yana tafi sai ya mutu kuma wallahi ba yanda za ku yi kuma sai ya mutu faqad ja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku amma ba ku faɗa kama har yanzu wallahi ban mu'azzu ba kowa gani yake ba shi bane ba shi bane shi bai zai mutu ba shi ba haka kowa yake gani ba ruwan Allah kana cikin tsakiyar lafiyarka tsakiya sai ya dauke ka wallahi wa kasratu mautul fuja وغفظة أهل القبور وتمني الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء wala za a zo lokacin da mutum wallahi zai zo ta makabarta ya ga mutumin da yake kwance a kabari ya nuna ce ya Allah ina ma da ni ne a kabarin na kwance ka gane ba ko za a zo lokacin da a duniyar nan wannan duniyar da kake ga ana jin daɗin ta wannan wannan wannan wannan za a zo wallahi za ka tarar da mutum a kabari kana tsaye ka ce ina ma da kai ne kake ciki ka huta saboda bala'in wajen وكثرة موت الفجأة والموت في الزلازل mutuwa a cikin girgizar ƙasa da al'amurat wa ƙillata a tajin rijal maza za su yi kaɗan in dai mace za ta haifu sai ka ce ka ji mace ce in dai an yi haihuwa mace ce in dai an yi haihuwa mace ce kun ga garin nan kun ga matan da suke cikin gidan nan sun fi mu ba duk gidajen nan duk da mutane amma ina maza kaɗan ne wallahi da za a fudda matan garin nan a tara su wuri guda iya garin nan kawai ku experiment iya garin nan matan garin nan kawai da mazan garin nan wallahi sai sun ninka mu mata sun fi yawa kuma wani abu da nake so na gaya maka kuma mata sun fi dadewa ko ka yadda ko baka yadda ba ba mamaki za ka mutu ka bar matanka mun fi mutuwa yau da gobe dan bala'i nema wahala damuwa tashi faɗi tashi gajiya in ka je unguwa sai ka ji dottijuwa wacce shekara saba'in tana cikin gida dottijuwa wani shekara tamanin tana cikin gida dottijuwa wani shekara sittin da biyar tana ciki dottijuwa wani shekara tara wannan adadin dattawan matan da suke cikin gidaje suna zaune nan ka duba ina ad irin su maza wallahi babu yanzu fa tsofaffin garin nan fa za mu iya irga su tsofaffin garin nan za mu iya irga su amma ni yanzu nan ko karatun da muka yi yau din nan anan muna da tsofaffi yan shekara saba'in tamanin saba'in tamanin duk yan cikin komo ne akwai mai shekara ɗari ma yau da ita muka yi karatu ɗari da wani abu na rantse da Allah sun fi ɗari biyu a nan baranda ɗari biyu muna da listin su in ka ga wata sai ka ce ya aka yi bata mutu ba tsofa wannan tana nan kai ka isa namiji ka zauna a wannan lokacin wallahi baka isa ba in kai wasa sai bola ta fi ka daraja a gidanka tuntun ne za su zubar da kai su watsa ma ƙasa zancen ka ya gare zawarawa sun yawa iyayen marayu sun yawa duk mazan mutuwa suke calamities abubuwa hadari mota ya je hadari ya mutu ya tafi kasuwa ya mutu barayi sun harbe shi ciwon suga ya kashe ciwon kafa ya kashe shi an je kasuwa an yi wani wane ne gari matsaloli sun faru ya je wani ana kwance haka muke ta mutuwa amma wallahi sai ga matan da wala ka ji an ce ai wata duk cijiya ne ta mutu mun je mun binne ta amma duk ta wani wa kake guda samari kuma kuma samari sun fi mutuwa nace samari yawanci ba a tsufa ake mutuwa amma ba ummaci na bai na 60 ila 70 to ka tsaya kai wa kanka lissafi da tunani yanzu gaba daya wai shekara ka nawa ne nawa ka samu to kuma nawa kake tsammanin zaka daɗa samu yanzu kana tsammanin Allah zai maimaita maka abin da kai ne yanzu wanda duniyar nan take da daɗi ake jin daɗin ta ake son ta ba a so a mutu ka tsaya kai wa kanka tunani kana tsammanin yanzu shekarun ka Allah zai maimaita maka shekarun da kai yanzu wallahi ba lalle ba ba fa lalle ba fa kana hanya za a sheme ka ka shirya baka shirya ba ka tanadi baka sai ka mutu ka bar matarka ka bar ka bar yayanka sai dai sai ta yawo mijinta ya mutu zance kuma ya kare wata kila ce aure wata kila ba za ce aure ba الموت بالامراض cututtuka kaga sun yawa sai ta kashe mutane yanzu ba sai an muku bayanin cututtukan da suke kakkashe mutane ba a kofar asibitin ku general kasan duk gawa idan ta mutu kaza ne ya kashe shi kaza ne ya kashe shi kaza ne ya kashe shi da wata cutar da ba a ma san ta ba wallahi kasaratu nisa zuhur ruhunna kasiyat ariyat ga tsiraici na mata kasiyat sun sa kaya ariyat amma tsirara suke مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة suna kada jiki suna kwalliya suna fidda tsiraici don a gansu a halaka mai burgewa yarinya shine ta kunda kirjinta ɗinki suke su da kirjinsu a fili fili in sun sa hijabi ma zaga hijabin yana bayyana me a cikin saboda suna suna sani irin hijabin da suke ɗankawa ba dai an ce a lullube ba to za a yi abin da sai ya nuna alamar shi ka ga mace bulum bulum da kaya manya manya ba za ka sifar jikinta ba gadan bayan da ba za ka gani ba kaza din da ba za ka gani ba ba za su yi ba da matan ahalus sunnan da na yan bidiyan da yan gargajiyan duk wa ɗaya ba ɗaya da yayan su ma duk aka su yau fa a islamiyya ake bayyana ado malam islamiyya makarantar islamiyya yarinya za su je islamiyya za ta caba uban kwalliya kuma kana kallon ta kai malami ta ja maka bala'i kai awa biyu kana koyar da budurwa a gaban ka tayi kwalliya tayi kunshi tayi ado ta uniform din tayi shi abin sha'awa kuma Allah ya sa mana damsul musulunci mu musu magana su daina ma ba za mu iya yi ba ka je koyar da islamiyya ka ɗebo zunubi abin da ke faruwa kenan malam mun je da awa mun je mu karanta da su to kai awa biyu awa uku kana kallon matar wani ta caba kwalliya kuma baka hana ta ba ta yi kunshi ta sa hannunta akan tebur ana ganin kwaurinta ana ganin wandanta kana kuma kallo ustaz kullum ina imani zai zauna maka shi yasa ba ma iya rike abun an fada Allah wallahi zukatan namu mun yi nesa da Allah zunubin da kake ɗauka kawai watakila kai an zo lokacin da ka kasa bambance tsakanin matan matan musulmi da matan arna kuma yau zina ta zama ba wahala inda matan aure kake so ka yi zina nan da nan sai dai baka tuntuɓi inda ake ba da sunan matan nan suka rubuta wani takarda a garin nan naku a garin nan akwai wurin da mata da wai wurin ko hotel ne ko mai su suke kai kansu suna neman maza a wurin matar aure za a ga tana zurftu kuma a dauke ta kuma a kwanta da ita aure kuma an san wurin an san masu wurin a wannan dan karamin garin yanzu nan suka rubuta mana takarda suka ce malam akwai fa matsala a garin nan yayanku ne matanku ne malam ga suna yanzu suka tashi suka ce wallahi malam maɗugo da lesbianism a garin nan ya yi kwari yarinya tana neman yar uwarta budurwa matar aure tana neman matar aure ƙananan yara suna suna suna harkar maɗugo lesbian a garin nan to malam an sake an kyale su ba addini kar kai mamaki matar ka ce ta biyu da zaka aura ta saba da mata ba ta saba da namiji ba ka ajiye kayan banza kawai kai ta ciyar da shi ba za su saurare ka ba saboda ta saba da yar uwarta mace yanzu mace wai dan namiji ya kaurace mata bata damu ba suna da hanyar za su samu biyan bukata luwaɗi ko gashi nan dai zunubi wato saban Allah duk alamomi ne tashi alƙiyama muna magana ne kan al-iman bil yawmil akhir akwai amaratu sa'a luwaɗi wai ga irin wannan za a iya rufe da ce maka ai wani dan luwaɗi ne wani ma dan luwaɗi ne an san wurin zaman su an san suwaye kuma ana ta harkoki da su wallahi a cikin mutane malam wani ma an san inda yake zama ma a masallaci amma dan luwaɗi ne mutane sun rena masu wa'azi sun rena malamai malamai ba su da daraja a idon mutane ku lura da wannan ba ba a ganin kiman masu ilimi fa ku lura fa da wannan na gaya muku kaɗan ne fa muke yin magana su je saurari magana su yi aiki da shi sauran mutanen gari ba mu samu ba ana magana ma wani zagin malami ce kada larabo shi dan abu kazan wa a cikin mutanen ka to wannan wa zai shiryar da shi idan mutum ya rena malamin da yake garinsa zai dora shi akan hanyar Allah malamin nan ba annabi bane malami yana iya kuskure to gaba ɗaya an yi an yi an yi discrediting ɗin shi a zuciyarka an zubar masa da kimar darajarsa maka ɗan daga cikin illar da 'yan siyasa suke mana kenan sai su yi wani abin da za su zubar da darajar malamanmu mu da kanmu za mu zo muna zagin su ta yanda in sun zo da wani ra'ayi suka ce kaza suka je ba za mu bi su ba a waye gari ka kasa gane waye mai daraja waye mai matsayi har an wayi gari wani lokacin ka ga abin da ake wa masu ilimi sai ka ce ka za ma ka shiga wannan harkar ba to malami bai da kima a cikin al'umma kuma daga baya abin da ya faru ilalaci wallahi da a waɗannan ƙasashen namu nan garurukan nan namu idan malami ya zo cirani mai neman karatu ko mai ƙur'ani ko mai karatun littafi warwasansa ake a kama masa a sama masa gida mutum ya ajiye shi sannan kuma ya duba gaggariya yasa budurwa ya matsayi hada shi da ita saboda malami ne yana ganin darajar malami shi zai tafsiri shi zai sallah shi zai kaza ana ganin kibar masu ilimi dama masu ilimi ko ce ne ba sa yi wannan ikawo wannan ikawo wannan ikawo yanzu ku malami malamai nawa bashi ya kashe su talauci na a'udhu billahi ya karsu malamai nawa suka faɗi suka mutu iyalansu suka tozarta malamai nawa suka mutu gidan hayansu aka kore su malamai nawa suka mutu 'ya'yan suka zama 'yan shaye-shaye suka lalace ba wanda zai kula musu da su ya kare rayuwar sai na muku wa'azi yana karantar muku da mutane yana muku kaza yana kaza amma bayan ya mutu ba wanda zai kula mai iyalinsa kai ina gaya maka ka sani cewa ka duba kanka ka yau kanka lissafi na rantse muku da Allah daya duk wanda bai tsaya ya kula da iyalinsa ba kada ya tsammani in ya mutu akwai wanda zai kula maka da iyalinka ba wai kana da masallacin juma'a ko kana wa'azi ko na ba kana mutuwa zancen ka ya kare in ka yi wa 'ya'yanka tarbiyya ka musu in baka musu ba kai ka jiyo matarka wani aure ta kokari ya aure ta ta kare a talauci ta mutu a haka ƴaƴanka kuwa ka fara kuka akan su tun yanzu wallahi kafin ka ba ilimi baka ba su ba ba sana'a baka ba su karatu baka ba su kaza ba haka za ka mutu al'ummar da kake tare da ita ba ta da kirki ba ta san daraja mai ilimi ba gudun kama za a yi musamman an san kabar wahala wannan fadi yana na reality akwai malaman da sharuru ne ana kiran sunansu a garin nan za ka ce malam wani amma wallahi ka je gidansu sai ka yanka to kai ina ka kai kanka kana jin kai banda kai kun yi alkawali ne mala'ikan mutuwa cewa za ka kai lokaci kaza ka taba tunani yau in ka fadi ka mutu waye zai rike maka danka kana da yaya da zai rike maka yanka kana da kani zai rike maka yanka to wannan mutanen da kake musulmanci a masallaci a unguwarku kana ga akwai mai jin kayinka yanzu ma idan ka shiga matsi ka shiga talauci in ka rufe ido duk masallacin ka akwai wanda zaka je ka masa magana ya baka rancen naira dubu ashirin ko da ku yana da naira miliyan ashirin idan yau baka da kwano abinci zaka iya fura lasfika kai ne fa malami da kake neman a taimaka wa mutane amma yau in ka shiga matsi ka shiga talauci zaka fura lasfika ka ce jama'a ban da abinci a gidana akwai wanda zai baka cewa za su ya zama maroƙi yana roƙo haka za ka mutu haka iyalinka su tozarta su wulaƙanta haka abin yake ba ta yaƙi sam ina gaya muku wannan maganar saboda amana in dai wannan mutanen da muke rayuwa ne da su in dai waɗannan al'umma ne da muke rayuwa da su waɗannan mutanen ka kare rayuwarka kana koyar da mutum kana karanta da shi in ya ga riga ka saka wata riga mai haske baya iya bacci yana cikin damuwa yana ta magana ya aka yi malam ya saka riga abinda suke so su ga ɗalibin ilimi yana tozar garin nan fa an yi malamin da aka ce wallahi in ya shigo kasuwa sai dai mutum kaga ana ta tura shago kawai kofar shago sai ga mutum ya tafi kama ruwa wannan ya dan tura kofarsa baya nan saboda me ana gudun in ya zo shagon nan bai da kuɗi ba shi bai karba kuma baya biya amma in an je masallaci kam za a zauna yana karatu ana na'am na'am ya karar da rayuwarsa akan al'ummar amma al'ummar ba mai taimakon shi 'yan siyasa kuma sun baka kai bawansu ne in za ka musu bauta ka zama da kai da ɗan jagaliya duk uwar kuɗe uban kuɗe in za ka masa aiki kai yaƙi ka ajiye gemun ka ka masa hidima ka tara masa mutane ka masa aiki zai baka in ba za ka yi wannan ba kuma ba ruwansa da wai ka san Allah ne ya baka in ma ya baka kuma sai ya haɗa ka da mutanen ka sai ya je ya faɗa ya ce na fa bashi ku je ku bi duniya ina zaki kai mu duk wannan abin malam ina nan a rubuce alamu ne na akhiru sa'a na'am da meme sai kai da karfi fanka bana ji eh akwai hadari shi ilimi matsalar samarin ce matsala ba shi ilimi za ka iya neman sa don ka kare kanka a wajen Allah ka kori jahilci to kuma yana da zakka kamar yadda kuɗi in ka same su suna da zakka in ka samu kuɗi ka cika more baka ba da zakka ba ka san Allah zai kama ka to kuma haka idan ka nemi ilimi baka koyar da wani ba sai Allah ya kama ka sai dai ya danganta ga iya kowa ya iya abin da zai iya yi malamai sun ce duk hadisi goma a aiki da guda ɗaya sannan kuma a karantar da mutane ta ba za ka iya yin ilimin ka zauna ba koya wani bayi amma ina gaya maka in dai wai wannan al'ummar ce wai za ka karatu don kai mata kai mata kai mata a'a ka yi don Allah kawai amma ba za su maka kawai ba wannan fa ita ce magana wani wuri dai wasu kasashen wasu wurare dai wasu suna cin moriyar abin amma mu dai kam an ci rashin sa'a kamar da mutanen da ba sa iya gina masallaci da za su yi sallah sai da bara sai a shekarar goma ana neman taimako inda mutane za su yi sallah kowa ya yadda wannan ɗakin na Allah ne ga mu da masu kuɗi attajirai suna da kuɗaɗe ba wanda iya da ya zuba kuɗin sa ya ce ya yi wa Allah ɗaki kuma malaman dai masu da'awan su za a basu kai za ka yi limanci kai za ka yi huduma kai za ka taimaki marayu kai za ka yi kaza kuma kai za ka neman za gina masallacin wani ma bai dauki kuɗin ya baka ba sai ya dauka cewa na bashi ma zai cinye ne a yi ta ku gina mana ku kira malami yayi waje ba za su yi ba Allah ya sauke to wannan dai sune abin da za a faru wa zuhurul kasiyat ana yi muku magana wa zuhurul ma'azif kaɗe kaɗe wal khamr da giya wa zina wa riba wal harir wa silali hada halatta su wa zuhur al khasf wal masqa wal qaz kisbewa da shafin mutane da ainihin wasu a girgizar ƙasa wannan za mu dakata insha Allah Allah ya mana afuwa za mu tashi wa tadhiya al amana إنا لله وإنا إليه راجعون